نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم.
قال أيتنا بنى الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنثرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي أعرف فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي فس- فاستك فاستكانا وقعدا وقعدا في بيوتهما يبكيان قال. كعب بن مالك الله تعالى يقال يدار shi yace fajtanabana nas to lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shelanta wa sahabban shi cewa a ƙaurace wa waɗannan mutanen guda uku a daina yi musu magana ka abu bin malik ya ce saboda sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu suna yin biyayya ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu biyayya wanda take ta ido a rufe ba tare da wato sun san dalili ba malam ka'abu ya ce sai mutane suka ƙaurace mana ga baki ɗaya sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka ƙaurace mana suka nesance mu auta ƙauƙala ta hayyaru lana ko kuma ka'abu bin malik ya ce fatahayyaru lanan fatahayyara lanan nas wato sai mutane suka canza mana sai ya zamanto waɗanda muka san su a da masoyanmu ne abokanan zama ne abokanan hulɗa ne sai ya zamanto sun canza mana ya ce hatta tanakkarat fi nafsi hatta tanakkarat li fi nafsi al'ardu ya ce har sai da garin madina ya zamanto ya canza ya canza muni ya canza a gare ni a cikin kaina ya zamanto madina kawai fama hiya bil ardil lati a'rif kaman ba ne madinar da na sani ba ce to har sai da ya zamanto sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam ba wai sai suna gaban manzon Allah ba idan muka haɗu da su za su ki daina yi mana magana a'a za mu haɗu da su a titi kaman ba su san da ba bin san su ba ‘yar sallama wanda take haɗa ka tsakankaninka da musulmi ɗan uwanka ba ta haɗa mu da su, ya ce kawai tsakankanina da su kawai irin kamar dabba da mutum, ba ruwansu da ni ba ruwana da su. Hal sai da ya zamanto ina shakka wai yanzu madina ce haka ta zama gare mu. Na'am, falabitna ala zalika hamsina laila, Malam Ka'abu ya ce muka zauna akan wannan takunkumi da aka sa mana hamsina lailatan tsawon kwana hamsin sai da aka yi kwana hamsin muna cikin wannan takunkumi na hira da sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba hira da makwabci ba hira da aboki ba hira da ɗan uwa ba hira da ma'aiki alaihi salatu wassalamu kowa ba a hira da shi ya ce fa'amma sahibaya fastakana ya ce amma abokanai na guda biyu da shi murara tubunin rabi da hilalu bin umayya waɗannan abokanai na guda biyu wanda mu uku ne dama aka hana a yi mana magana ya ce to abokanai na guda biyu su waɗannan fastakana wato sun ƙasƙantar da kansu sun mai da lamarinsu zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa ƙa'ada fi buyutihima sun zauna a cikin gidajensu, ya bikiyani suna ta sheƙa kuka. Wato, saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya sa musu dokar ta ɓaci, ba magana tsakankaninsu da abokanansu, ba magana tsakankaninsu da ‘yan uwansu. wannan magana ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ta sa su cikin tashin hankali da damuwa da malam murara da malam hilalu suka zauna a cikin gidajensu suna ta sheƙa kuka saboda ana cikin tashin hankali da damuwa ko sallah ba sa fitowa wa amma ana fa kuntu ashabbal qawm ko wa ajladahum na'am وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج أشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأس- في الأسواق ولا يكلمني أحد to shi kenan ya ce wa amma ana amma ni fakuntu a shabbal ɗau na kasance ni ne mafi ƙuruciya daga cikin mu ukun nan na fi kowa ƙuruciya wa ajila da hum kuma da alama na fi kowa haƙuri daga cikinsu na'am an gane ku waɗansu daga cikin malamai sun fassara fakuntu a shabbal ƙaun na kasance na fi kowa ƙuruciya daga cikin mu uku wa ajila da hum kuma na fi kowa ƙarfi daga cikin mu ukun nan saboda su dattijawa ne sun manyanta ƙuruciyarsu ta tafi sannan kuma ƙarfinsu ya ragu fakuntu akhruj an gane ku to at-tajallud shine at-tasabbur a dokan hakuri kenan kamar yanda wato imru'ul qais ya faɗa kuma kamar yanda tsarafa shi ma ya faɗa an gane ku وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجلدي an gane a wata nusakar haka wato suka faɗa a cikin mu'allakarsu ya ce to na kasance ni ne mafi ƙuruciyar mutanen sannan kuma na fi su juriya da haƙuri kan abin da zai zan haɗu da shi na tashin hankali fakuntu akhruju na kasance ina fitowa ne daga cikin gida fa ashhadu salata ma'al muslimin sai in halarci sallah ta farilla tare da musulmai in halarci sallah tare da musulmai wa a fil aswaq sannan kuma in shiga kasuwa in yi ta kewayawa in bi ta nan in shiga wannan lungun in fita ta wancan lungun in shiga ta wannan titin in fita ta waccar kafar wala yukallimu ne a hadu a cikin kasuwa kasuwa uwar dubu ya ce ba wani wanda yake yi min magana ba wanda yake mun hira ba wanda yake cewa malam ka abu ya na ganka kana tafiya a kafa kai kadai ina sauran jama'a taka ba wanda zai mun wata magana na'am
وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتي شفتيه برد السلام أم لا yace wa ati rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yace idan na zo masallaci ina zowa wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi in mai sallama in ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya nabiyallah na'am
wa huwa fi majlisihi ba'da salati ala hali ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana zaune a gurin shi na limanci bayan an gama sallah ta farilla fa aqulu fi nafsi sai in faɗa a cikin raina in ce hal harraka shafataihi bi raddi salami amla wai shin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya motsa labban bakin shi ta hanyar maido min da sallamar da na yi zuwa gare shi ko kuma a'a ya yi mini wato shiru ya kyale ni bai maido min da komai ba na'am ina faɗar haka a cikin zuciyata idan na ce assalamu alaikum ni dai ba na jin maidowa sallama daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu na'am saboda kaga ma'aiki alaihi salatu wassalamu duk yanda yake ra'ufun rahimun ne bashushun na'am ma'aiki alaihi salatu wassalamu mai sakin fuska ne mai haɗur wato mai haɗuwa da abokanan shi ne sahabbai nashi wato yana mai fara'a amma gashi yanzu sahabi nashi malam ka'abu wanda yana daga cikin kuttabul wahayi na'am wato wahayi ya zo wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu daga Allah cewa kada a mushi magana gashi ya zo ya mai sallama kuma shi ka abu yake cewa shin manzan Allah ya dawo min da sallaman nan ko bai dawo min da ita ba Allahu akbar
an gane ko na'am kun ga doka ta Allah idan Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da doka to duk yanda ka kai akan daɗin mu'amala to wannan doka ta Allah subhanahu wa ta'ala bai dace ka keta ta ba na'am ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu inda a ce na'am wato ya halitta wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da doka a kan shi a keta wannan doka din da manzo Allah ya yi wa Ka'abu Malik Ka'abu dan Malik magana na'am amma gashi ya rabu da shi na'am na'am ثم أصلي قريبا منه مم.
وأسارقه النذر فإذا أقبلت على صلاتي نذر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني thumma usalli qariban minhu malan ka'abu yace sannan kuma sai in yi sallah ta tahiyyatul masjid kusa da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa usariquhu nazara in dinga yi mishi satal kallo ina cikin sallar sai in dinga dan mishi satal kallo kaɗan in raga dan hangen shi fa'iza a ƙabaltu ala salati ya ce idan na ci gaba da sallata na fuskanto wajen sallata nazara ilayya sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗaga idan shi ya dinga kallona ya kallaci wajena wa idal tafattu na hawahu a arado anni amma idan ya gana waiwaya ɓangaren shi ya ga na ɗan ɗaya kaina kamar zan kallaci wajen ɓangaren shi kawai sai ya kau da kanshi daga gare ni kamar ma bai san da ni ba
نعم na'am حتى إذا قال ذلك علي من من شفوتي من شفوتي المسلمين مشيت حتى توف حتى تصورت جدار حائض أبي قتادة وهو ابن أمي وأح- وأحب نعم، وأ- وأ- وأحب الناس إلي- وأحب الناس.
وأحب الناس إلي- wa ahabbu وأحب الناس إلي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام علي السلام to shikenan hatta idza tala zalika alayya har dai yayin da wannan abin ya tsawaita a gare ni min jafwatil muslimina na kaurace wadda musulmai suka yi min mashetu yace sai na tafi hatta tasawwartu jidara ha'idi abi qatadata wato har sai da na tsallaka bangon katanga na Abu Qatada Al-Harith ibn Rubi'i Al-Ansari Allah ta'ala ya kare yadda da shi to wannan waɗansu daga cikin malamai kamar irin su a Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Allah ta'ala ya ji kansu da rahama suka ce watakila kafar arifa ne take shine yasa ya bukatu zuwa dole ya haya ta katanga kenan wa huwa ibn ammi shi kuma Abu Qatada ɗan amina ne wato da ni da shi ya da kane muke ɗan ya da ɗan kane ne wa habbun nasi ilayya sannan kuma shi wannan malam abu qatada yana daga cikin mafi soyuwar mutane zuwa gare ni daga cikin sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin waɗanda nake so fa sallamtu alaihi sai na mai sallama fa wallahi ma radda alayya salama ka abu bunu malik ya ce yana rantsuwa da allah ma radda alayya salama bai dawo min da sallama ba to kaga homaidowa sallama yanda yake dole idan aka maka sallama ka maida gashi wannan sahabi ne na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma saboda dokar ta ɓace ta sauka akan su ka abu bunu malik sallama ya mishi amma ko sallamar bai amsa ba ba sai an amsa ba sallama za a shiga wata hira نعم ya ce to wallahi bai dawo min da sallamar da na mishi ba نعم
قلت له يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلم هل تعلمني أحب الله uhibbu أحب أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فسكت فعدت فناشدته فسكت فعدت فناشدته فقال الله ورسوله أعلم fa qultu lahu sai na ce wa malam abu qatada na ce da shi ya aba qatada baban qatada an shuduka billahi ina hada ka da Allah ina gama ka da Allah hal ta'lamu ni uhibbu Allah wa rasula shin ka san ni cewa ni ina son Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam shin ka san ni ina son Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam fasakata ya yi shiru ya rabu da ni kamar bai ji ba fa'urutu na sake mai da mai wannan kalma fana shartuhu na gama shi da Allah na ce shin ka san ni ina son Allah da manzan shi ya yi shiru ya rabu da ni نعم fa'urutu fana shartuhu na koma dai karo na uku na sake mai magiya na haɗa shi da Allah na ce ka san ina son Allah da manzan shi faƙala Allahu wa rasuluhu a'lam ya ce Allah da manzan shi su suka fi kowa sani kaga bai mai magana ba bai mushi magana ba wato bai ce mushi ba na'am ko la na'am kawai ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzan shi su suka fi kowa sanin shin kana son Allah ko baka son Allah tare da cewa ya san hucewa yana son Allah Mm.
amma saboda an hana a musu magana ko wannan kalmar ba zai ba shi amsar ta ba na'am فاضت عيناي وتوليت حتى تصورت الجدار hatta tasawwartu حتى تصورت الجدار shikenan yace fa fadat aynaya kawai sai idanuwa na suka yi ta kwararar da hawaye suka yi ta zubar da hawaye kawai sai na hoshe da kuka saboda gashi dai wannan dan uwana ne wanda yu'zihi ma yu'zini duk abin da zai cutar da ni zai cutar da shi sannan kuma duk damuwar da zan fada cikin ta zai iya damu zai iya fadawa cikin wannan damuwar a dalili na amma gashi yanzu yaƙi wato yi min shaida ta gari idona kawai sai ya cika da hawaye ne ta zubar da- da- da hawaye wata walletu kawai sai na juya hatta ta sawartu jidara hadde na tsallaka katangar na koma na ce to gurin je ne in shi- in shiga gajabin gabana Allahu akbar فإذا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبغي إن بغي أهل الشام شام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك مالك فطفق فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من- من مالك من أسقط- مالك.
من مالك غسانا Mm, أو- wa kuntu katiban وكنت كاتبا to shikenan Mm.
fa baina ana amshi yace yayin da ina cikin tafiya fi suqil madina a cikin kasuwar madina ina tafiya a cikin kasuwar madina idza nabatiyun min nabati ahli sham kawai sai ga wani manomi Mm.
daga cikin manoma wanda suke na can sham wani manomi wanda yake ba balarabe bane manomi ne sarkin noma daga cikin manoma na 'yan sham Mm.
mimman qadima bi ta'ami yabi'uhu bil madina daga cikin waɗanda suke zauwa da abinci birnin madina su saida su su saida wannan abincin a birnin madina Mm.
kawai sai muka yi kicibus da shi yaqulu yana cewa man yadullu ala ka'ab ibn malikin wa zai nuna min ka'ab ibn malik wa yaga ka'ab ibn malik shi bai san ka'abu ba Mm.
Letir ce sarkin Gassan ya aiko zuwa gare shi, zuwa ga Ka'abu bin Malik ya ce a damƙa wa Ka'abu bin Malik. To shi wanda ya zo da letir ɗin bai san Ka'abu ba, ita kawai sai muka yi kici su muka haɗu da shi.
na'am Faɗafiƙan nasu yushiruna lahu ilayya, sai mutane sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama suka shiga suna ta nuna mushi ni. suna ta nuna mishi ne yushiruna lahu suna yin nuni ga shi wannan wato wannan manomi ilayya zuwa gare ni hatta ja'a ni har da ya zo mini shi ganin suka ce kowa sai ya ce mishi wancan ne amma ba wanda ya kuje ne ya ce kai ka abu ana ma magana kawai shi dai kawai ta suke wancan shi ne na'am hatta ja'a ni har wannan manomi ya zo mini yana zauwa mun gaisa da shi fa da fa'a ilayya kitaban min maliki ghassan sai ya bani wasiƙa sai ya bani letir wanda letir ɗin ta zo ta ne daga wajen sarkin ghassan wato kaga fa kafirai su a kullum kafirai suna intihazul fursa na'am kaga shi wannan sarkin gassan kafiri ne alaihi min Allahi ma yastahiqu min al'adabi wal la'ana na'am an gane ku Mm.
kafiri ne amma da ya ji labari an ce ga yanda sahabi na ma'aiki alaihi salatu wassalamu ka abu bin malik yanda jarumi ne kuma yana daga cikin ahlul mauhiba yana daga cikin masu baiwa wanda sun iya rubutu sun iya karatu amma ga shi manzo Allah ya sa musu takunkumi hal yanzu ba wanda yake musu magana yake ne ce to sai ai gara basa ta samu bari mu mu rubuta mishi letter kawai ya rubuta mishi letter ya ce a bashi ya ce wa kuntu katiban na kasance dama ni saktare ne marubuci ne na iya rubutu da kyau an gane ko idan aka ce alkatib wato shine wanda yake sekretar wanda zai iya rubuta komai da komai an gane ko irin kwantabilite نعم wato zai iya lissafi ya yi rubutu komai da komai ba tare da kuskure ba نعم Tau.
حسن إذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جاء قد جفاك ولم يجعلك الله له بدار هوان ولا مضيعة فهل حق إلى نواسك فقلت حين قرأتها وهذه أيضا من البلاء فتيممت بها, الن- بها التنور نعم فسج- فسجرتها حتى إذا مضت Fasajartuha biha.
نعم فجدرتها بها To shikenan. Faqara'atuhu. Yace ina budewa wannan letter din sai na karance wannan letter din. Fa idza fihi sai ga abin da yake cikin wannan letter wanda ta zo daga wajen sarkin Gassan. Abin da yake rubuta a cikin ta shine amma ba'adu. Amma bayan wannan, wato bayan yayi gaisuwa kenan. Yace fa innahu qad balaghana. haƙiƙa yadda lamarin yake ƙad balagana haƙiƙa labari ya iso gare mu anna sahibaka qad jafaka haƙiƙa abokinka Muhammadu ya ƙaurace maka eh mun ji labarin cewa yanzu Muhammadu ya ƙaurace maka kuma ya sa mutane su ƙaurace maka to malam ka abu ka sani walam ya ja'alka Allahu bidari hawanin wala madiyacin Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya ka ba a gida wanda yake na kaskanci ko gida wanda yake na tozalci ba shi dai so ne yake ya bakanta maka rai ba ya kaskantar da kai hal ya sa a ƙaurace maka shi ya ƙaurace maka kuma ya sa a ƙaurace maka to ka sani Allah ta'ala bai sa ka ba a gida wanda yake na kaskanci ko gida wanda yake na tozalci don haka falhaɗu bina ka zo nan sham nuwasika mu za mu taimaka maka za mu ɗauki dukiya mai yawa mu baka sannan kuma za mu baka wato kula da wata unguwa ko kula da wata kun- gunduma za mu baka wani shugabanci kai ma dai ka je ka ci karanka babbabbaka ka gani fa wannan saboda tunanin shi a lokacin inda a ce wato mutane ne masu son duniya har a lokacin tunda yanzu ka abu bin malik yana cikin takunkumi ba wanda yake mishi magana a madina kuma hutowa yake wannan magana da aka gaya mishi za ta faranta mai rai kuma ya ɗauka mai ya ce ya yi bulaguro ya ƙaura ya bar madina ya ce faƙultu hina ƙara'atuha malam ka abu ya ce sai na faɗa na ce lokacin da na karanta wannan letar ɗin na ce wa hadhihi aidan min bala'i wannan letar ɗin ma kanta tana daga cikin jarrabawa daga Allah subhanahu wataala نعم wannan abin da yake kunshi a cikin letir din nan yana daga cikin jarrabawar da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi ashaddun nasi bala'an al'anbiya'u thumma al'amsal fal'amsal نعم wato waɗanda suka fi kowa tsananin haɗuwa da jarrabawa ta Allah su ne annabawa sannan kuma waɗanda suka biyo lawalin annabawa sannan wanda suke kwatanta lawalin annabawa ya ce ta wannan ma tana daga cikin jarrabawa fatayammamtu biha tannur malan ka'abu ya ce sai na nufaci tanderu na waina inda ake tuyar waina biha da ita fasajartuha biha sai na ƙona sai na ƙona wannan wannan takarda wannan letter din biha da wutar da take cikin tanderin nan sajartuwa ma'ana fa harraqtuha biha sai na ƙona wannan letter din biha a cikin wuta na ƙone ta saboda dama shi yanzu in zai gar- in dai zai barta a gurin shi dole wani lokaci shedan zai dinga sa mai wasi wasi a cikin zuciyar shi ya ɗauko ya sake karanta ta yayi kaza yayi kaza yayi kaza to amma saboda shi yanzu a yadda ƙwallon mangwaro a huta da guda shine kawai sai je shi ya kona ta dan kalma ya rika tunawa da ita ya dako ya rika karantawa ma hal wani abu ya dinga sosuwa a cikin zuciyar shi kaji su habbai na'am حتى حتى إذا مضت أربعون من الخمسين واستلبث واستلبث الوحي إذا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بل اعتزلها فلا تقربنها to shi kenan ya ce hatta iza mabat arba'una min al har dai yayin da kwanaki arba'in suka shuɗe daga cikin kwanaki hamsin wanda aka sa mara takunkumi wastalbatsal wahayu wahayi ya yi jinkirin sabka ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idza rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya ni kawai sai ga ɗan saƙo sai ga ɗan aike na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zo gidana ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya turo mutum gidana sai da aka yi kwana arba'in ka abubuwan malik suka yi hira ta 'yan mintuna ko in ce ta sai gwanduna da mutum ɗaya لا حول ولا قوة.
daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wasalamu نعم
فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك نعم kawai ɗan saƙon da ya zo shi ya ce mini kawai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana umartarka da ka ƙaurace wa matarka ka ji wahalar wata wannan kin da yana tare da matar shi ma tana ɗan ɗoke mishi wato damuwa tana kaɗe mishi waɗansu damuwoyin ma to yanzu an ce ya ƙaurace mata faƙultu uɗalliƙuha amma za af'al ka abu ya ce sai na ce da shi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce in saki matar ta ne ko ku a'a me zan yi kaji sahabbai Na'am.
in manzan Allah ya ce sake ta sakata zai saboda ta'atullahi wa ta'atu rasulihi wajib نعم yin biyayya ga Allah da yin biyayya ga ma'aiki dole ne ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce in ƙaurace mata yana nufin in sake ta ko ku a'a ya zan yi ƙala la bali ta zilha fala taɓaraban na ya ce a'a abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ka ƙaurace mata kadda ka kusance ta wannan shine abin da ya faɗa ya ce kowa a zo a gaya mishi daga cikin kuku yake ne juya baya ba shi ya shi
فأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي الحق الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا ال- في هذا الأمر to shi kenan Na'am.
wa arsala ila sahibayya bi mithli dalik sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya aika yan aike ya aika jakadu ila sahibayya zuwa ga abokanan nan nawa guda biyu da murara da hilalu ya aika zuwa gare su bi mithli dalika da kwatamkacin abin da ya turo zuwa gare ni kowa aka ce mishi ya kaurace wa matar shi fakultu limra'ati ni sai na ce wa matata to wance ilhaƙi bi ahliki tafi gidanku tafi gidanku fakuni indahum ki je ki zauna a wajensu hatta ya Allahu fi hadha al'amur hadde ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya zartar da hukuncin shi a cikin wannan al'amari shi dai ka abu ya san dai wannan duka yana daga cikin jarrabawa ya san rabuwa ba ta rabu ba amma dai Allah subhanahu wa ta'ala zai saukar da hukunci da ƙarshe ya ce tashi tafi gida tattara kayanki je ki gidanku daga baya an je an gyara
فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله رسول الله صلى rasulallahi رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائق ليس له خادم فهل تكر فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربنك فقالت إنه والله ما به ولا شكل ولا شكل إلى شيء ووالله ما زال يبكي من- منذ كان من أح من أمره ما كان إلى يومه هذا to shikenan فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما تل هلال ابن أمية shi kenan ta gargaya ta zo wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam matar hilal ibn umayya da wannan sako na ma'aiki alaihi salatu wassalam ya iso gare su shi kenan sai ta tashi ta garzaya ta zo wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam faƙalat ya rasulallahi ta ce ya jakadan Allah inna hilala bana umayyata haƙiƙa hilalu ɗan umayya Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi shaikhun ba'i'un dattijo ne wanda yake mai shekaru da yawa ya manyanta laisa lahu khadimun ba shi da wani wanda zai mai hidima ba wani yaro a gida ba shi da ɗa babba ba shi da ɗa tsaka tsakiya ba shi da ɗa ƙarami wanda zai mai hidima fa hal takrahu an akhdumahu yanzu kana kyamar in dinga yi mai hidima in dafa mai abinci ya ci in kawo mai ruwa a buta yayi alwala bala la ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce a'a bana kyamar wannan walakin la ya ƙaraban nake sai dai abin da na ce shine kada ya kuskure ya kusance ki wannan shine abin da abin da na faɗa faƙalat innahu wallahi ma bihi min harakati a lokacin sai matar wato shi hilal ibn umayya ta ce wallahi ina rantsuwa da Allah innahu haƙiƙa shi wannan hudattijo ma bihi min harakatin ila shay'in ba shi da wani katakus zuwa ga saduwa da mace wa wallahi ina rantsuwa da Allah ma zala ya biki bai gushe ba yana ta sheka kuka munzu kana min amrihi ma kana tun lokacin da ya kasance daga al'amarin shi abin nan da yake ciki na yanzu ila yaumihi hada hal ya zuwa wannan ranar wato bai gushe ba yana kuka tun lokacin da aka ce a daina yi musu magana har yau a kullum kawai yana cikin damuwa da kuka na haka yanzu wannan shine a gaban shi ba wai zancen kusantar iyali ba
وقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى rasula رسول الله صلى الله عليه وسلم في في امرأتك فقد أذن لامرأتي هلا- هلال بن أمية أن تخ أن تخدم تخدمه Mm.
فقلت لا أنش نعم أستأذن أستأذن فيها asta'zin أستأذن فيها رسول الله صلى rasulallahi رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن- إذا استأذنته وأنا رجل شاب فلبست بذلك عشر ليال فكمل فكمل.
لنا فكمل لنا فكمل لنا خمسون ليلة من حين نحي عن ك- عن كلامنا shi kenan ya isa bakin nan faƙala li ba'adu ahali sai shashe daga cikin iyalina suka ce da ni shashe daga cikin ‘yan uwana suka ce da ni lawista azanta rasulallahi sallallahu alaihi wasallama fimra'atik da dai a ce za ka je ka nemi izinin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato ya baka damar ka dawo da matarka gidanka ta ci gaba da yi maka shagulgulla ta dinga dawa maka abinci ta dinga dama maka hura ta dinga yi maka kunu ta dinga yi maka sauran shagulgulla irin su shayi da makamantansu faqad azina limra'atihim hilal bin umayyata an takhdumahu Haƙiƙa ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya yi izini ga matar Hilalu bin Umayya da ta je ta dinga yi mai hidima, ta dinga yi mai hidima ta cikin gida. Faƙultu, ka abu bin Malik ya ce, To, ha kuka ce, La asta'azinu fiha Rasulallahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. ya ce to ni dai kan ba zan je in nemi izinin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba cikin cewa in dawo da matata gida ta dinga yi min hidima wa ma yudiri ni ma za ya ƙulu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idasta azantuhu fiha mun san ba abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama zai faɗa idan na nemi izinin shi cikin in dawo da matata gida ta dinga yi min hidima don wa ana rajulun shabun ni mutum ne wanda yake matashi yana cikin ƙuruciyata shi kuma hilalu bin umayya dattijo ne wanda shekarun shi sun- sun kai ya manyanta ya tsoho ba wanda zai mai hidima ni kuma menene ba zan iya yi wa kaina ba falabistu bi zalika ashra layalin ce na zauna tsawon kwanaki goma ne kaɗai a cikin gida matata ta tafi gidansu fakamula lana hamsuna lailatan sai kwanaki hamsin cicif suka cika a gare mu min hina na ha an kalamina tun lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi hane game da yi mana magana ko kuma min hina nuhiya an kalamina tun lokacin da aka yi hane game da yi mana magana to za mu kwana a nan abin da muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuɓen harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana wa bi hadal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik